بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين yau sha bakwai ga watan rajab shekara ta dubu ɗaya da hudu arba'in da bakwai wanda dai da bakwai ga watan januwari dubu biyu ashirin da shida miladiya wannan shine darasi na biyu na wannan littafi daura da muke yi na alwajiz fi annahwi wa sarf za mu shiga cikin karatu na ta'arifin nahwi kai tsaye jiya ina sake ji na ji wannan wallazi alaihi jumhurun nuha har ma dai a wajen wucin na cewa lakin lakin ashe da kulle ne wali wali kullum min haula ila ulama wajhu nadhrin fi dhalika an ga wurin ko can ta biya tara ni da zo kan tawa sai na cewa lakin inda yake cewa wasu daga cikin malamai suna cewa Ali bin Abi Talib shi ya fara rubuta nahu wasu ka ce Abul Aswad ad-Du'ali wasu ka ce Nasr ibn Asim al-Lafi Nasr ibn Asim al-Lafi wani ɗalibin shi kanshi Abu Aswad ad-Du'ali ne babban malami ne wasu ka ce Abdurrahman ibn Hormuz wale kullum min haula ulama na cewa lakin so in a rika duba in an gana faɗi ba daidai ba so sai mu jinka gyara wale kullum min haula ulama wajhu nadri saboda akwai masu bin mu da dan yawa wale kullum min haula ulama wajhu nadri fi zalika ce wato akwai ababen dubawa ne da ya sa malamai suka yi ta magana akan waɗannan wanda galibi dai kamar da na faɗa akwai tantama akan akan waɗannan bangaren abin da ya fi tabbata ya fi ɗan zama daidai shine dai abul asad da ali da shefi shefi rinjaye sai nan da na ce sun ma'akarar imamu ali ala ma wa ba'ahu wa ashara alaihi na ce an ne istisariya wa ashara alaihi an hadha nahau an fahimta an wato wannan hadan na hawa kamar magana ce ta ajiyar da zalim ita an alistifsariya shi ce take da ma'anan alqaul ba ta da an zo da harafin qaulin ba kamar an ce qala hadan nahw saboda an ce abin da yace masa bayan ya ya dan zo da wasu da wasu ka'idoji na nahwu sai ce to unhu ala hada wa qis alaihi wato ka tafi kan wannan tafarki din ka kiyasin akan abin da ka fara rubutawa din an fahimta sai sanya mai suna annahu ai imshi ala hada almithal wa tariq wannan shine unhu ala hada ala hada annahu to um za mu shiga ta'rifin ta'rifin nahwu nahwu kusan wasu suna ganin kamar ya da wuya har ma naga ibn ithamin ya kawo mushi wani baiti cewa annahu sa'bun wa tawilun sullamu إذا ارتقى فيه الذي لا يفهم أراد أن يعربه فيعجبه فيعجمه والنحو لا يستطيعه من يضربه wannan ba san ina ibn Uthaymeen samu wannan baitin ba amma dai asalin baitin na Qusay Ali Jarwal shi ma kaga adabi akwai bukatar mutane mai daura kansa yana cewa da hawai ya da wahala wahalan hawa mutum in wanda je haushi wanda bai gane shi ba yana son ya yi li'irabi sai kuma ya kuma ya yi waranci a magana ta asali kalmar dai baitin dai ko da dai baitin wani wasu ke faɗa amma dai baitin asali na na hudaya ne shi yana yi akan wake ne cewa fa shi'ru sa'bun wa tawilun sullamu dartaqa alladhi la ya'lam zallat bihi ila al-habibi qadamuhu wa ash-shi'ru la yastati'u man yadhlimu يريد أن يعلمه فيعجمه فيعجمه ولم يزل من حيث يأتي يحرسه galibi kusan waka shi shi yana bukatan istidadul qariha da samahatul qariha galibi sai yayi wato wala ta baka dama kana cikin wani yanayi da sauransu in baka ba da iyawa ta ka kawai ta sai ka karasa shi shi wani ba haka bane gaskiya nahu nahu ba haka bane nahu galibi shigansa ne yake da sauki yake da sauki amma dai ka ce za kuma ka zama gwani a ciki to wani ya bukatar da yare galibi bana cewa a ciki bana cewa ba wai na magana ba kalma kalma authority kalma umda kalmomin turki a babu to kaga yana yana bukatar wato tabbata sosai amma dai dan ka shiga ka san me ake yi a wurin zaka iya sani ibn taymiyyah yace annahu sahlun wa qasirun sullam wa darajatun sahla min awwalihi tafham a farko al'amarin ka shiga zaka fahimce shi amma dai ba'idul wusul wal bulugh shi to wannan shine a game da lamarin shi nahwu bala ce ta'rifun nahwi zai mana ta'rifin wato ilmin nahwu yutlaqu an-nahwu fi al-lugha ala ma'anin minha ana idlaqin ilmin nahwu akan ma'anoni daga ciki al-qasd shine mutum wato ya nufaci wata tafarki wani hanya shine al-qasd ya'ni nahawtu nahwaka na bi tafarkinka أي نحوت طريقك أي قصدت قصدك النحو عنا بمعنى الطريق فمن شيء مغنى علي بن أبي طالب كتبا أنحو على هذا النحو يقيس عليه قولنا مغنى أنحو على هذا المثال كو أنحو على هذا الطريق أم فهمت؟ تشين القصد والجهة شما دي وتو بجري يقال توجهت نحو المسجد نافس كنتي مفس كنتا نمسلاتي أي جهة المسجد مفس كنتنسا والمثل kuma akan ce annahu ana nufin wato misali wa minhu qawl wa minhu qawl nabi sallallahu alaihi wasallam da cikin fadin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da ma tawadda a lokacin da ya lula wa ahsanu wudu ya ce ta alula cewa man tawadda nahwa wudu'i hadha duk wanda ya alula kutan kucin wannan alulan tawa thumma salla rak'atayn ya salla raka'a biyu la yuhaddith fihi ma nafsuhu bi dabata ma zuciyarsa komai ba kufira lahu ma taqaddama min dhanbi alhadith wala hadisi ne sananni هذا المحل شاشي نحو وضوء هذا مثل وضوء هذا وتن كوتن الولانا wannan to haka annahu yakan nuna ma'ana alqasd nahawt nahawtu nahwaka ay qasadtu qasdaka intahajtu manhajaka wa sabilaka aw aljiha shine tawajjahtu nahwa almasjid sai almithlu to sai na uku shine cewa alqism shine idan bangare wato reshen wani abu kama a ce al'amuru ala arba'ati anha lamarin ya kasu kashi hudu shine ai aksa wannan shine ma'anar annahu ala larabci a galibi abin da ya fi malamai suka faɗa shine annahu lugha ma'anahu al-misal wannan duka babu laifi babu laifi amma dai wannan sun maka sun kokari sun giyoye maka dukkan ma'anonin su saboda kar ka ga wata rana na hawa a wani waje kai tsammanin kuma ma'anarsa misal misal koyaushe gagam an tawaba nahwa wudu'i hada ai mithla wudu'i hada hada misalin yazo kana iya ganin cewa kuma an yi an ce nahawtu nahwaka aw naha nahwa fulan a ce misali Abu Awana ko su al-Ismaili da sauransu wanda suka yi rubutu akan suka bi tafarki in nasu Bukhari da Muslim sai a ce nahawu nahwa ash-shaykhain sun bi tafarki irin na wato su wato Abu Khari da Muslim din sannan kuma alƙisim yanqasimu ala arba'ati ila arba'ati aqsam ma'anahu yanqasim ila arba'ati anha wa yuradu bihi fi istilah amma a yare na nahwu yanzu su fi istilahin nuha a yare na malaman nahwu ana abin da suke nufi da nahwu shine al-ilmu alladhi yabhathu fi an ahwali awakhir al-kalimat i'radan wa bina'an shine ilimi da a cikinsa ake bincike ko yake bayani akan halin ƙarshen kalmomi na larabci a halin kasancewarsu a halin zaman wato li'irabinsu ko a halin bina'insu kusa akwai al-mabni wal mu'rab al-mu'rab shine wanda zaka ga shi yana da wato caccanzawa yana da wasu abubuwa da zaka ga wasu suna caccanza ko raf'an ko nasban ko jazman ko jarran ko wannan shine al'alamat al'irabiyya al'asliya raf'an alama sa na farko shine dhamma karka ce wai dhamma shi tace a ka ce raf'an saboda ana iya samun dhamma din ta zo harafi ne ke zama madadin madadin raf'an ba ba dhamma ba sai ka ce raf'an shine al'irab sai kuma ka ce nasban wa alamatuhu al'asliya shine al-fatha ko sannan kuma sai al-jarra wa alamatuhu al-asliya al-kasra sai kuma aljazm wa alamatuhu al-asliya as-sukun wannan al-asliya amma ba da shi akwai far'iyya kamar yadda aka sani to shi nahawu shine wato ilimi wanda yake ba mu bayani akan halin ƙarshen kalmomi na larabci al-irabancan su da kuma wato bina'in su ginin su ya zama sun tsaya turke ba sa canzawa to sai a maka bayanin yanda wato shi alhawance me yasa wace ya zama mu'rab me yasa wace ya zama mabni wannan shine nahwu fa ma'rifatu hukm al-kalima min haythu kaunuha marfu'a aw mansuba aw majrura aw majzuma yace kaga wato shine wato mutun ya san hukuncin kalma din a halin kasancewanta ita marfu'iya ce ko mansubiya ko majruriya ko majzumiya ce wal mawadi' allati ta'khudhu fiha hadha al hukm da kuma bijiran da suke daukan wannan hukunci din wal alamat al mukhtalifatu allati tadullu ala hadha al hukm da kuma alamomi daban-daban da suke nuni akan wannan hukunci din yasa aka ce maka wannan nasba ne wannan raf'a ne wannan kaza ne wa ma'rifatu al kalimat allati tadhharu 'alayha harakatu al i'rab da kuma ka san kalmomi wanda ake iya samun alamomin li'irabu na sun bayyana zahiri ba aka sa akwai mukaddara akwai wanda ke zahir ne yake bayyana ya ce mabni wa alal fathi ko kuma ce wannan in bida'i ne kenan in kuma wato mu'rab ne kamar fil mudari sai ka ce wannan marfu'un bi dhamma بالضمه الظاهره kaga shine بالضمه الظاهره في اخره wannan shine a san wato ina ne ake samun kalmomin suke zama a bayyana sun fito wal kalimat allati yalzamu akhiruha halatan wahidatan da kuma kalmomin da su kuma kawai wato mabniyai ne suna tsayawa ne a hali guda daya kullu zalika yadkhulu fi dirasati nahwi to wadannan sanin waɗannan abubuwa duka sun shiga cikin ilimin nahwu waɗannan abubuwa duka sun shiga yaushe ne wato ake da irabi ne yake zama mabni wannan duk abubuwa ne da za mu shige su yanzu insha Allah to zai faɗi fa'idan sanin ilimin nahwu fa'idan sanin ilimin nahwu daga cikin fa'ida babba shine fahimu shari'a kafin faɗi shi abin da faɗa fahimu shari'a shine a fahimci shari'a musulunci shari'a musulunci ba za a fahimce shi ba sai an fahimci larabci bil lisanin arabiyyin mubin saboda shi wato larabci shine wi'a'u a shari'a din shine gaban wato jaka da ya rike maka shari'a saboda haka ba mutum ba shi ba fahimci larabci ya ce wai ba zai fahimci addini bai fahimci larabci ba ba ka ba zai je ta banna ne kawai to sai yake wa alisti'ana bihi ala fahmi kalam al-arab da shine ake fahimtar manganin larabawa wal ihtiraz an al-khata' fi al-kalam kuma mutun ya tsare kansa daga fadawa cikin kuskure falin nahwi ahamiyatun balighatun fi dhabt qawaid al-lughah al-arabiyyah nahawu ya da muhimmanci mai girma wajen mutum ya dabaibe ce maka sa ka'idojin yaren larabci وتحديد المراد من تراكيبها kuma ya iya iya ayyani me ake nufi daga cikin wato wato sentences da suka yi jumlolin su da suke zuwa da su me suke nufi wa bijunun nahwi in ba da nahwu ba tatarib al-lugha ala al-alsuna ala al-alsuna wato sai zama yare ya rigirkice ma ya rigirkice a harshe wa yakhfa al-murad ala al-ifham sai zama abinda kake nufi a cikin zuciya sai ya boye ba za ka iya fahimtar da mutum ba وحسبنا أن نتأمل هذين النصين الكريمين yace wato abin ya ma ishe mu mu yi ta'ammuli mu lura da waɗannan nasoshi guda biyu zamu kawo maka in ba dan na abu da alamin zai lalace qala Allah ta'ala Allah ta'ala ce wa idh tala ibrahim rabbuhu bi kalimatin fa atammahunna in ba dan na hawo ba ai kaga da sai a ce ibrahim ya jarba ubangijinsa amma wannan wannan karshen wasalin shine canza sai muka bance wato rabbuhu shine ubangijin jarabci annabi ibrahim وإذ ابتلى ربه إبراهيم وإذ ابتلى رب إبراهيم إن أنت رب ربه kaga dole ya zama ya zama fa'ilin rabbuhu dole ya zama fa'il fa'ilin ya zama mu'akhar shi kuma maf'ul ya zama ya zama muqaddam saboda an kawo shi rabbi a gaba a fahimta wa ibtala ibrahima rabbuhu bi kalimatin fa atammahunna wa qala ta'ala Allah kuma ya ce am kuntum shuhada ko kuna nan a inance إذ حضر يعقوب الموت الوقت إن متوا يزوم يعقوب با يعقوب يزوم متوا إن كتير إذ حضر يعقوب الموت شيء الوقت إن يعقوب يزوم متوا شيء ما متوا شيء يزوم يعقوب ما شيء زي ما تبع إذ حضر يعقوب الموت to kaga ce in da ka ce al yaqubu to da lafz da lalace amma ka ce al mautu yaquba kuma kamshi kamshi wata lisa mai ka san yaquba shine ake fada kansa al ma waye aikin waye aikin zuwa shine mutu ita ce mutuwa kamar yadda in ka ci inda kayi ma Ibrahim wasali bamma ya zama fa'idi da kuma sai ya zama lamar ya lalace amma in ka bashi wasali sama to yanzu sai shi ne ake fada kansa shi aka jaraba yanzu ubangiji ne jaraba shi wa hasbuna an ta'ammala hal nudrika annaha annahu laula an-nahw ila janib al-ma'na ma arafna al-fa'il min al-maf'ul fi an-nasr yace ya ishe mu san cewa wato in ba dan nahau ba a da ba mu iya fahimtar me fa'ilin me mafuli ba a cikin wannan nasu guda biyu ba za mu fahimta ba to insha Allah ai an gane wannan ko za mu ci tafiya saboda kusa ana tafiya ne ko ana dan sawa sauri sai mala ya ce alkalamu wa ma ya ta'allafu minhu yanzu yi magana akan wato menene magana a yaren a yaren malaman nahawu ba wai a yaren larabci ba yaren larabci a dunkule wannan daban amma wajen malaman nahawu me suke kira su magana galibi kowane kowane mai ilimi wato kowane bangare na ilimi zaka ga suna kokarin su ba da wani su ba wani abu fassara daidai da su abin da zai fi dacewa da ilimin su su yanzu ba suna magana yanzu misali na na rubuta yi rubutu na wasiƙa na kai maka shi malamin nahawu ba shine abin da yake bincike akai ba shi abin da yake magana in ka yi magana kawai ya ji maganar sakon ya je ko bai je ba shi abin da ya mishi kenan saboda haka yanzu zai magana maka magana ne a nahawance ba a larabce ba an fahimta yawa ba a larabce ba wai a ce wa ai in kaga ni ko da hannu na maka na maka alama zo haka alama da maka zo kaga mu a wajen magana ce amma shi na malamin nahawu me zai iya irabu haka da hannu ba zai iya ba da haka shi ba magana ce a wajen su ba wannan magana ce a larabci amma dai ba magana ce shi a wajen abin nan ba an yi ma yaro cewa zo ya haka da kafin alamar yaki ai magana yayi amma shi shi banahawi ba zai iya maka lirabi ba tunda babu lirabi ba zai shigo ciki ba to shi ba magana ne a wajensa ba an fahimci me yasa ake samun bambancin ko ai shi yana yana didin da abin da shi in ka kawo zai iya ce maka wannan fi'ili ne wannan fa'ili wannan ismi ne to kaga in in yaro ya ce sai dai ga maka ga yaro ya yi wani aiki shi yana yana magana da abin da ake fitawa ne yawwa al-kalam yutlaqu ala kulli ma yatakallamu bihi al-insan magana a yare shine zai fara fara muku adam magana a yare shine ana itlaqi sa akan dukkan abin da dan adam ke furtawa wa yutlaqu ala ma laysa lafza ana ma iya cewa magana shine abin da yake ba ba a furta da baki ba kal khatti wal ishara kamar rubutu ko kuma ishara da hannu wa yuradu bihi fil istila amma so wajen malaman nahwu magana shine al-lafzul mufidu fa'idatan yahsinu sukutu alaiha wannan shine wato asalin wato rukune manya guda biyu na magana magana a wurin malaman larabci shine al-lafzu lafazi kaga bato da baki za a faɗa kenan al-mufidu wanda yake ya fa'idantar da fa'idatan fa'ida yahsunu sukutu alaiha wanda zai yi mutum ya shiru in ya shiru ko za a faci me ya faɗa kaga wato ba mutum zai yi wani wani barabaransa ba wato mun mutum zai yi wani barabaransa kawai ya zo da wasu maganganu haka wanda yake ba a fahimta ghairu mafhuma wasu wasu incantations kawai kamar yadda za ga masu hiri na yi kaga wannan ba magana ce a wajen mai hawo ba don ai ba zai iya rabi ba an fahimta ko na a wannan duk ai ba ai wata kaga tafta ba yake kawai eh shi yanzu shi yanzu ai kaga ba zai iya irabin wannan ba wannan agrama kenan fa yawwa amma kaga amma kaga wannan ya haka dai ya haka da hannu da sauransu zai bi ko na ba kaga magana yi mun san muna ganewa ta ba yanzu zaka iya rubuta wannan ka ce gashi yanzu ga abin da ya faɗa ga fi'ili ka fa'ili ka wai ga suna ba za ka iya ba yawwa to wannan shi shi abin da yake magana shi al-ajrumi in kun je ku duba cewa ya al-lafzul murakkabul mufid bil wad'i nashin ya fi gewaye ba kwarai da gaske duk da su wayan za su su bayani yace al-lafzu kaga yace lafabi ya ga maka cewa to magana a yaren larabci shine dole a sami an-nutqu bil lisan ya zama akwai furtawa da baki to wannan shine magana sannan kuma yace al-murakkab al-murakkab shine wanda yake ya hauhawa daga kalmomi akalla biyu aƙalla biyu an fahimta misali a ce albustanu jamilu kaga yanzu za ka iya yin shiru a ciki a kuma ka fa'ida da fa'ida cikakkiya kuma tarkibi ne wanda zake ya haifar da fa'ida sabanin tarkibi wato hada kalmomi wanda babu fa'ida a ciki ko kuma ya fa'ida da fa'ida amma fa'ida ce ta jingina jingina wannan da wannan kawai tarkiban idafiyya kamar ka ce abdullahi bawan Allah kaga ai ka ɗauki kalmomi guda biyu ka haɗa amma ba magana kai ba tarkib ne idafi na jingina kawai bauta ne ga ubangiji kaga abin da kai kenan amma shi tarkib da ake magana tarkib inda in ka gama magana ka gama magana cikin wannan magana ne al-bustanu jamilu ash-shamsu tali'atu kaga yanzu wannan in ka tsaya kaga an san magana kai haka zalika tarkiba masjidan mutum ya zo da wasu misali Abuja suleja kaga abu ja ai kalmomi ne guda biyu shi abu suna ja kuma ka ce shi ma ya ja nashi tunga shi ma sule ya ja nashi sai ya zama gari an haka wannan tartiba ne masjiya amma kaga ba ba magana ba ce saboda in ka ce sule ja tambaya ka za a yi to me kake za ka je sule ja ne na me kake mulki da kama ba magana ne a wurin malamin na hau ba an fahimta saboda wannan tarkiban ne masjiya ba tarkiban ne tahsulul fa'ida ba tahsulul fa'ida بالتركيب الوضع shine zama وضعا عربيا ya zama an shi larabci in kai da yaran turanci ko da Hausa to balarabe shi a wurin malaman nahwu ba balarabe ba afwan a wurin malaman nahwu ba ai ba su iya larabci shi ba to kaga su ba ba magana kai ba ana hawance amma a yare waye duk wannan magana kai amma shi a wajen malamin nahwu in kai magana da ba larabci to sai an tarjama in ana san a san meye nasaba meye menene meye jarra menene jazma menene abin nan sai an san wannan in kai misali a yaran to ba za a san wannan ba da haka to shi a wajen su ba magana ne ana rafta ba ana hawance ba to wannan shine wato wada na arabiyya wasu na karawa sai kuma ilma maqsudan bil kalam ilma kai nifin da zaka yi magana da wannan za ka ga lokaci la ya kawo yan bani alaihi shay wato maqsud suna cire wato kamar mutum ya zama yana magana irin na wanda yake mahaukaci ko kuma wanda yake a sakran yana cikin maye in yayi magana suka ce ba za a iza da maganarsa ba saboda shi wannan ba alkalamul maqsud bane an fahimci bil wad'i da suke magana ko to mace misali ai ba misali za su kara kawo ba mace misali shine as-sabru as-sabru jamilun hakuri abu ne mai kyau wannan ya fa'ida da fa'ida kuwa na farko dai akwai lafazi din as-sabru ai malfud ne ko jamilun malfud ne an nataka an fada a baki sannan kuma aka hada sabai wato hakurin da da kyawu aka hada sai zama jumla guda daya jumla ko ta zama cikakkiya za a iya shiru as-sabru jamilun hakuri abu ne mai kyau to kaga ai wannan wato ya faje da fa'ida cikakkiya wa yudhakiru muhammad muhammad na muzakara kaga wannan shi abu ne wanda yake ya fa'ida ta fa'ida cikakkiya za a iya shiru a kansa qalu suka ce su malaman kenan wa aqallu ma ta'allafu minhu al-kalamu ismani wato mafi karancin abin da magana ta zaka iya hauhawa sai zama kayi magana da da kalmomi adadin kalmomin shine ka samu suna guda biyu akalla misal misali al-iman nur imani haske ne wannan shine mafi karanci aw fi'lun wa ism ko kuma fi'ili da suna adal hujjaj mahajjata sun dawo kaga wannan ai aiki ne suka yi ko to ko dai suna da suna ko kuma suna da aiki ko dai jumla fi'liya ko jumla ismiya dole a samu haka ba a samun harafi kalma guda daya a larabci da sunan magana ko da kaddarawa ne sai ai ai za ku ga su masu nahul wadi suka ce eh ana iya kana iya ganin wani abu kamar a zahirin sa kaga kalma ce guda daya amma asali takdirin kalma ce guda biyu ce zo kalma ce daya amma na mun zo kai ta'al ta'al anta ai anta kuma kaga zamiri ne na shi abuki maganar ka wanda kaga kamar ka ce ne ta'al zai ya zai kaga shi ga guda biyu ne kina ta'al anta kul anta da sauransu da sauransu wa bi ta'rif sabiq to yanzu zai fitar maka da wasu abubuwa mun fara mun fara wasu mun fara fara wasu daga ciki kashi zai ƙara zuwa maka bayani wa bi ta'rif sabiq a ta'rifi da ya gabata la yusamma kalama fi istilah ba a kiran magana a yare na nahau ma laisa lafzan abinda ba wai fadawa akai da nutsukin shi akai ba da harshe kal khati kamar abinda aka rubuta shi abinda aka rubuta yanzu wannan kawai sai dai mu zo kawai muna so mu yi irabin sa sai dai mu zo ko a cikin zuciyar mu mu furta shi muka furta to sai mu yi shi irabi amma wadan rubutu ka ce wai rubutu a yanda yake shi rubutu ne shi wannan mu nahawu ba zai dauka ba zai haukan shi ba sai dai yanzu misali yadda muke na aka shiga a rubuce ki kaga ko dai mu furta ko a ci wuce ko furta a baka sai bin ira ba shi to kaga muna yi ne saboda an furta shi ko da wato zikiriya ne aka furta wal ishara haka ishara da hannu ka ce zo wannan kamar misali lokacin da bazala ce kuya ba ammar ta yawa aka ce wa qala bi yadayhi da hannunsa sai ya aikata kaza ko ya faɗa kaza da hannu wannan aka dangana ma hannun nasa ma yana yin alƙawli kaga ba wannan kaga baya cikin kuma abin da su malaman namu suke damuwa da shi shi malamin namu ya damuwa ne kawai da in ka faɗa a gane to shi kuma kai ba faɗa kai ba rubutawa kai ko ishara kai wa ma laysa mufidan kal lafz al mufrad ko abin da yake ba in ka faɗe shi ba zai za a gane dai ma'ana a karan kansa a zatin sa amma ba zai faɗi ta magana ba kamar lafazi daya dayan lafazi ɗaya ɗaya wal lafza mithl khashaba kamar ka ce wannan wata yar sanda wan katako kaga duk wanda ba zai faɗi ta wani in ka ce katako ka za a cewa yanzu ka faɗi wani abu ko sutura da ake na masallata har jefa san ka faɗi wani abu amma in magana kake son kai ce ai shi ma wannan abokin magana ce ai baka magana ba cewa kai cewa kai Abdullahi suna na Abdullahi amma baka ce mun koyi ba da kace Abdullahi sai kai shiru ba magana kai ba kira suna na kai to kaga al-lafzul mufrad kaga shi wannan ba magana bane a wajen malamin na wa kal murakkab al-idafi ko kuma abin da aka sharki bi aka hahada kalmomi guda biyu ko abin da ya wuce guda biyu amma kuma idafa aka masa mithlu babil masjid kaman babul masjid wato kofar masallaci kaje kofar masallaci in kai shiru kaga cewa za a yi kai magana ba magana kai ba amma idan ka ce zaidi na nan kofar masallaci ka ce ina kiransa to shi kaga yanzu magana kai an fahimta babul masjidi wa kal murakkabil masjid ko kuma abin da yake wato tarkib ne masjid na hada ka akai kalmomi ne guda biyu aka hada ko da asalin su zaka fi ne da fa'ili kamar hadara maut kaga hadara daban mauti daban hadara ya halarto mauti mutuwa amma sai ya zama an haɗe su zama su zama su zama wato sunan gari ba kida to yanzu a lokacin da ka mai da shi zama sunan gari yanzu ba nan kaga ba hazara mautin ake magana ba ba ma'anar kina ba Abuja kaga ja aiki ne Abu suna wani ne Suleja tudun wada tudu aiki ne wada kuma kaga sunan wani ne wannan farke wani shi wada wannan tarkiba ne ibafiyar ko eh amma masjiyan dai shine kamar Abuja Suleja to kaga yanzu yanzu tunda ya riga ya zama suna na wani gari to in ka kawo ba za a ce wannan ba magana kai ba sai idan ka faɗi me kake nufi Suleja Abuja gwamnan ake shugaban ƙasar Najeriya a Abuja yake zaune to yanzu kaga kai magana kai magana kamar su ba'ala bak ba'al bak kaga wannan da suna ne da suna da suna ne tarkiba ne masji amma kuma laysa kalaman laysa kalaman inda nuhati wa kal murakkab al isnadi al musamma bihi ko kuma wani wato abinda aka zaka da an hada ga fili ga da fa'ili amma kuma suna aka yi da shi an fahimta akwai tarkiban isnadiyya tarkiban isnadiyya zama wani suna ne ko fi'ili ko fa'ili ko suna da suna wanda a zahiri za ga ya iya kawo wata ma'ana amma kuma su wanda suka yi magana ba su yi nufin ma'ana ne ba suna suka sa kamar ya ishu ya ishu ina rayuwa ina raye ya kaga yanzu wannan shi suna ne a wajensu amma kaga kaga yana wata ma'ana to wannan kaga shi ma ba magana bace kamar jadal maula kaga jad jadal maula wato kaga suna ne ba za ka ce wai jada da almaula wannan jada wannan fi'ili wannan almaula wannan fa'ili za ka faɗa ba kamar yayi baiwa kamar nahmaduhu kaga nahmaduhu wannan wannan fi'ili ne ka gani da kuma maf'ulin sa ai nahmadullah ila misali ko to amma in ka ce nahmaduhu da sunan suna nahmadu ko kuma a bariqa nahru ya zama duk wannan tarkiban ne isnadi amma kuma suna akai da su musamman biye yanzu wannan shi ma ba magana kai ba an fahimta shi ma dai kamar dai su sa abuja din kaga jihadin IPD ne abu kuma abin nan suna ne za ka duwar tarkiban ne al-musamma bi shi wannan duka ba zai yi ba za ka ce wannan ya zama suna ba ya zama magana ba wala yadkhulu kadhalika ma laysa mustaqillan bil fa'ida kuma haka kuma duk abin da yake a duk abin da ya zama wato shi a karan kansa bai fa'ida da wata fa'ida da shi ma bai shiga ciki ba ka ji mace sharadi kamar jumla ta sharadi in qama muhammad in muhammad ya miƙe to ai kaga yanzu in kaga yanzu ai baka magana bai cika ba kana buƙatar jawabin sharadin kamar misali da idza ja'aka almunafiquna ai kaga dole kana buƙatar ka kawo qalu shabi innaka la rasulullah sannan jumla ta cika ko to wannan shine wato in ka zo da jumla ta sharadi in ka ci ma'anar shi in ka ci zan ci in ka ci zan da ke kan yaro ne zai taba wani abu da ba ce taba ba in ka taba kaga takadirin shine zan dake ka zaka ga me zan maka wannan shi takadirin to abin ka kawo sharadin farko amma baka kawo jawabin sharadin ba to su a wajen su ba wannan ba magana ce cikakkiya ba saboda misali babu fa'ida saboda babu fa'ida a wa ma laysa haka in ka in ka dinka kawo jumloli su sufofi ka ce a azzakiyul fadilul wannan azzakiyul fatinul bahiyu mutum ne mai zaren gwada mai kaza mai kaza mai kaza duk wani ba ka kawo ba magana kai ba saboda duk su ba ka ta kawo ba dole sai ka kawo ko ka jumla ismiya ko jumla fi'ili da ismi wanda zai fa'ida da fa'ila cikakkiyar da za a yi magana a kanta wa ma laysa maqsudan da kuma abin da ke ba a yi nufa ci magana ba kallazi yasulu an sakrani wa awal majnun kuma abin da ke zuwa daga mahaukaci ko kuma wato dan maye wannan mun faɗi shi a baya suka ce wannan shine bil wad'i al mufid bil wad'i inda ake magana bil wad'i ya zama wad'an arabiyyan kuma ya zama al kalam al maqsud so yace al kalima yanzu zai maka magana kan al kalim al kalima da al kalim da al qawl wasu na bambancewa to yanzu su sun tafi akan cewa akan bambancewa da شاء الكلمة هي اللفظ الموضوع لمعنى مفرد سواء كان اسما مثل رجل أم فعلا مثل أكل أم حرفا مثل عن shi in aka ce kalma a wajen malaman nahu shine lafazi da aka sanya shi saboda wata ma'ana tilo wata ma'ana a tilanta sawa'un wannan ma'anar tilar ma'anar suna ne kamar ka ce mutum kaga wannan kalma ce ko fi'ili kamar akala ya ci ko harafi kamar an daga to kaga anan ya baka cewa wato dama kalma ko ya zama isimi ko fi'ili ko harafi ya riga gama gaya maka kenan yanzu cewa ko dai zama isimi suna rajulun zaidun amrun hindun kaga suna ne fi'ilun akala ya'kulu kul gwargwadon yanayin zamanin fi'ila akala ya ci a baya ya akulu yana ci ko zai ci yanzu ko nan gaba kul ci umarni kenan ko a nan gaba ake son abu da wani aiki shi kuma shi kuma wato harafi shine abubuwan da zaka gani kamar su ali kamar ila da sauransu zai zo sake bayani akan ma'anar harafi harafi ba shine hurufin ja'iya ba harafi ba shine hurufin ja'iya nan ba a wurin malamin nahawu ba shi alifin ba'u ta'u ba wannan ba shi harfi a wajensa ba a wurin malamin nahawu wannan ba shi ne hurufin hijaiya ba wa tudlaqu al-kalima fi al-lugha ala ashiya' kathira minha ana itlaqi akan fadi akan ce kalma a yare akan abubuwa da dama amma dai mu abin da zamu ga baka a nan na nahawu shine yanzu wannan abin da kai kace aka daga ciki akwai aljumal mufida jumla mai fa'ida, mai ba da cikakkiyar fa'ida, wani yuradu biha ma yuradu bil kalam wannan kalma ita ce za ka ma'anan shi ma'anan shi na ma'anan shi daidai wuri da magana wannan a yare kenan saboda haka shi yasa za ga kalimata ne khafifata ne za ka ji mutane sa cewa kalma eh to kalma din musa faɗa amma magana ake magana saboda ai ba ai ba kalma ce da aka kawo ba subhanallah walhamdulillah subhanallah la ilaha illa ba kalma ce ba ɗaya ba ko wannan kalma a yare ake magana ma'ana wa al kalam innaha kalimatun huwa qailuha wannan kalam an fahimta kalla innaha kalimatun huwa qailuha huwa yuridu bil kalima qawl al kafiri hina yatihi al maut wato maganar shi kafirin lokacin da mutuwa ta zo masa Allah ta'ala ke cewa a aha magana ce da yake faɗanta da shi nabiyu al khutbatu tawila kuma ana nufin wato kalma ana nufin wato khutba mai tsawo ma مثل قولك مثالي فدنك ألقى الخطيب كلمة مؤثرة wato me wannan mai hudba yayi yayi yayi wato hudba hudba me me kamsarwa me tasiri na uku shine ash-shi'r al-bayt min ash-shi'r aw al-qasida ana kiran kuma kalma ana nufin wato wani baiti daga wake ko kuma wata kasida mithil qawl ar-rasul sallallahu alaihi wasallam kamar fadin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam asdaqu kalimatin qalaha sha'irun kalimatu nabi ألا كل شيء ما خلا الله باطل وكل نعيم لا محالة زائل maza Allah kamar da kuka sani shi baya waka ma allamnahu shi'ra wa ma yanbaghi lahu amma ya tamaffuli da waka yana wani yi waka mai kyau yakan iya maimaitawa yana yi kuma yakan yi arrajis kamar da muka faɗa wannan a lokacin da muke ko sira ne sira ne ko yana yin arrajis arrajis shine abin da zaka ga bai kai kawai dan baiti ne bantararren baiti guda ɗaya da sauransu wani ana iya yi mazala yana iya yin wannan shi labid wannan labid ba shi labid ibn asam wannan sahabban din ba wannan labid sahabi ne ya zama musulmi daga baya jahiliyun ne daga baya kuma ya zo musulunta ya shiga zama a cikin gidan musulunci kuma ya daga cikin waɗanda hunafa wanda a zaman jahiliya su basu buta musu shirka ba sau da haka wannan kawai ɗan daji haka ɗan zagi baya cikin hasashe na manzan Allah martaba ce a wajensa cewa manzan Allah lokacin a jahiliya bai taɓa wutan gumaka ba amma kuma shi kaɗai ne ya kaɗai ta da wannan ba in kuma yanzu na zo na ce wannan ba wai hasisa ce ta manzan Allah ba wani ba zai ce na zagi annabi ba dan akwai irinsa da yawa wanda ba saba watan gumaka ba wanda dai latifa ce ku rike ta ala kullu shay'in ma khala Allah batil yace shi nabi yana cewa duk wani abin da ba Allah ta'ala ba to bata ce ne ƙarya ne wa kullu na'imin la mahalata za'ir duk wata ni'ima duk wata ni'ima da aka baka to lalle wata wata za ta za ta za ta disa shi inda a duniya ce da lahira ya kaje za ka ga ba a gairar musu a wannan kaga wannan baitin da da Allah ya faɗa ita ma magana ce ita ma kalma ce a yare kenan wa mithl qawlihim wa mithl qawlihim kaman kuma fadin su la ilaha illa Allah muhammadur rasulullah kalimatu shahada suka ce wannan la ilaha illa muhammadur rasulullah suka ce kalimatu shahada wannan kaga ai wato magana ce amma an ta kalimatu shahada wannan a yare kenan wa fil hadith sharif a yazo a cikin hadisi al kalimatu tayyiba sadaqa magana mai dadi ma sadaka ce kaga al kalima anan ma'ana al kalam ma'anaha al kalam الكلم ita kuma jam'u kalima wa huwa al-lafdhu al-murakkab min thalath kalimat fa akthar sawa'un afada aw lam yufid wannan su a wajen su kenan al-kalim wato shine duk wata kalma wacce take ta ta hawa daga kalmomi guda uku ko abin da yafi guda uku ta fa'idantar ko ba ta fa'idantar ba to wannan shine al-kalim a wajen wasu da ce malamai da ba wannan ba wai ba wai ai ittifaqi akai ba kusan dai da abu da wannan layin bari alai shi kama asharu nadimu fa'ilu shi sharri din mai aikata sharri to zai nadama kamar in fa'alta sharra kaga wannan asharu nadimu fa'ilu ai fa'ilu tarku ajira ce cikakkiya amma wannan wa mithl in fa'alta sharra in ka aikata sharri kaga akwai in akwai fa'alta akwai asharra wannan duk alkalimat ne amma kuma sun zama alkali ne sun kai guda uku amma sun fa'idantar babu fa'ida da haka wannan kaga bai zama wato alkalam ba a wajen malamin nahawu amma ya zama alkalim ya zama kuma wato magana amma a wajen wanda ba malamin nahawu ba duk da dai bai fa'idantar ba shine alkalim anan kamar da su suka suka kawo الفرق بين الكلام والكلم zai gaya maka meye bambanci tsakanin alkalam da alkalim akan wannan mahangar nasu ta tasu alkalamu ya kunu min kalimatai ne au aksar shi magana yakan fara ne magana a wajen malamin nahawu musamman yakan fara ne daga daga kalma guda biyu ko abin da ya wuce guda biyu kuma dole zai ya fa'ida ta magana da fa'ida wal kalim la tahabu illa bi thalathi kalimatin fa akthar wannan shine bambancin shi yakan fara ne daga guda uku al kalam la budda an yakuna mufidan shi magana dole ya zama yana da fa'ida wal kalim yakunu mufidan aw ghayr mufidin yana iya zama da fa'ida ko ba fa'ida shine al kalim فلنطبق ذلك على الأمثلة التالية ونطبق شاء مثال مقل قول رسول فلما زال صلى الله عليه وسلم جعلت قرة عيني في الصلاة أن سنيا من wato sanyi idaniyata a sallah da nake yi kaga kaga shi shi sallah a wurin masa Allah ibada ce wacce ce ake yake jin dadi yana yin ta a saboda haka baya jin cewa wani nauyi ne kamar da muka faɗa a cikin tajwidul ilm fiqh a kaga anan kalamu wannan magana ce wa huwa fil waqti fil waqti nafsihi kalim wannan kalamun ne kalim ne saboda mi saboda kaga ju'ilat daya qurratu biyu aini uku fi hudu as-sala biyar wannan kalimat ne guda biyar saboda kaga ya kai kalim sai kuma afada fa'idatin ta ma saboda kaga zama kalam kuma saboda kaga ya zama kalam ne kuma kalim ne a lokaci daya taqulu as-salatu maktuba yace a sallah an wajabta ta wajabtacciya ce kaga wannan kalma ce guda biyu ko kalam ko magana ce kuma ta fa'idantar lakin huwa ghayru kalim amma ba kalim bane saboda mai li'annahu na ƙasa an salati kalimat bai kai uku ba a wannan mahangar kenan ba na uku taqulu in addaita salata in ka in kai sallah wannan kalim ne lakinnahu ghairu kalami sai ba magana bane kalim ne ba magana bane la'annahu ghairu fi saboda bai faɗi shi da koyi ba in kai sallah ana ana wato yi ta shawwaku ana san ka fawo wani wata amsa amsan wannan wannan sharadin da kai in kai sallah to me ne sallah zan samu zaka samu lada to kaga yanzu ka cika alqawl shi kuma alqawl in suka ce alqawl yanzu yayi magana kan alkalim da alkalam alqawl huwa allahu dallu ala ma'anan sawa kana mufida a ghayr mufida shi shi wato furuci alqawl shine wato lafazi da yake nuni akan wata ma'ana yana da fa'ida ko bai da fa'ida fa huwa amun min alkalami wal kalima wal kalim wal kalim shi ya fi ya fi zama am ya fi zama wato ya fi gangamewa ta fuskar ma'ana saboda shi a duk alkalam da alkalim ai duk alƙawlu ne amma ba duka alƙawlu bane zai zama an fahimta dukkan dukkan alƙawlu to zai iya zama wato a'amu min alkalami kuma a'amu min alkalim su kuma alkalim da alkalam kuma akhassu su suna da wata ma'ana wanda take ta raba su alƙawli da wa kana amma min al-kalami shi yafi kalam cika shi alƙawli da annal kalama la yutlaqu illa ala al-mufid saboda shi shi ita al-kalam ba a cewa al-kalam sai in ya fa'idatar da fa'ida wal qawl yutlaqu ala al-mufid wa ala ghayri kaga wannan amu kenan saboda za a iya samun al-kalam kuma qawlu ne amma ko za a iya samun qawlu ko ba kalam ba wa amu min al-kalima لأن الكلمة تختص بالمفرد kuma ya fi kalima cika da gamewa saboda ita kalma ta ce mata ne da mufradin kal daya ɗaiɗaiwan kalmomi wal qawli yutlaqu ala al mufrad wal murakkab shi kuma ana qawli ana iya sa akan tilan kalma ko kuma cikan kalma cikan kalma cikan kalma sune wanda suke wato ta fara daga ɗaya daga biyu zuwa uku wa amu min al kalim kuma ya fi kalim gamewa لأن الكلم مختص بالمركب من ثلاث كلمات فأكثر والقول يطلق على ذلك وعلى المركب من الكلمتين شيء قولي زي زما شيء ما أن إدراك سأكن واتو كلمة يقول أبيو سأبان شيء الكلم أكن كلمة يقول أبي كذا ما وعلى المفرق هو بلا إيش القول أنا نفهم ما تيلو سأكاك هنا يا في جميوة سألك القول زي إذا ما كلم أما كما زي إذا ما كما يعني وتما أنا وتشي كاري أكن كما الكلم وأنا جدي وتفائدو جيني دي كوي amma kusa za ku ga layan bari a laifin bari mu shiga cikin asalin anwa'ul kalima din sai anwa'ul kalima eh amma da lokaci ne ko to alhamdulillah eh za mu je insha Allah to mun dawo magana da nahawu yanzu wannan duk ya shiga da wasu abubuwan ma da ba ma nahawun ba yace al anwa'ul kalima yanzu ya ga maka nau'ukan kalmomi da ake da shi a nahawance wal kalima duk wanda ji bai gane wani abu bai bayani saboda bayani ana yi ne saboda a fahimta ana wal kalima tanqasimu ila thalathati anwa' kalma sun kasu kashi uku sun kasu kashi uku a ina ne misali in wani tambaye mu me dalilin da yasa zaka ce sun kasu kashi uku me yasa ba zama biyu ko hudu ba sai mu ce to wannan mafadu hadha taqsim al-istiqra'u wal-istiqsa'u wa tatabbu shine wato an tsaya ne an lura an gewaye an shiga an fita mangan larabawa baki da aka gade maganan larabawa ko da ya zama suna ne ko fi'ili ko kuma harafi baya fita da yan abubuwan nan guda uku wannan shine mafaduha al-istiqra'u wal-istiqsa'u wa tatabbu wannan shine saboda kaga ashe daga cikin hanyoyi da ake kawo ka'ida ko a shari'a ko a ƙa'ida ta ilimi shine a bibici ilimin a gewaye shi baki ɗaya kamar misali a ce addinin musulunci ya zo ne don lisa ayatul bashar wannan ƙa'ida ce da in duka gewaye addinin musulunci ba hukuncin hukuncin musulunci to haka za ka daga gani za ka gani ko addinin musulunci ya zo ne ya koya maka abu tawawa ya hana ka abubuwa munana wannan in ka bi ƙa'ida ce gaban miya wanda da ka shiga lokacin addinin musulunci za ka kafa wannan ƙa'ida din baka buƙatar sai ka wannan saboda ka wannan mafaduhu مفاد هذا الاستقراء والتتبع والاستقصاء ندايا شنو الاسم سونا في اللغة أكت الاسم سمة للشيء شنو علامة أبو أي علامة له wannan shine ma'anar ma'anar al-ism guda daya ma'anar al-ism shine as-sima kawai ko yana da wata ma'anar kuma guda daya kacal a'a ai ba yanzu a su a yare muke magana yare aka ce al-ism me ma'anar al-ism ba wai da ta'arifinsa ba ma'anarsa a yare wannan duwa da tasinun da mimun din an fahimta shi wani madda din menene ma'anarsa ma'anarsa shine alama an suka faɗa mana nan shine sima ko simatun to shi ne cewa to wannan shine asalin ma'anarsa guda ɗaya ɗaya tilo ko ko akwai wata ma'anar to zan bari a zo da shi gobe ba da shi ne ma'anar ba ba sima ce kadai ba gaskiya ba sima ce kadai ba a kawo mana shi gobe menene ma'anar alismu banda banda alama banda cewa shi daga sima ne alismu aka ce daga sima ne to banda shi kuma sauran malamai suna da sun ce kuma daga ina ne kuma fa qawli ta'ala kama fara Allah ta'ala simahu fi wujuhihim min athar as-sujud ay alamatuhum alaman su alama a cikin wato fuskokin su alamomin su ana samu a cikin wannan mummunai shi ne a cikin fuskokin su zaka gani na tasirin wato sajara da suke da sallah da suke wa filistila amma a yaren nahawu malaman nahawu in suka ce alismu ma dalla ala ma'anan fi nafsihi ghayra muqtarinin bi zaman shi abinda shi a karan kansa a kankin kansa yana da ma'ana amma bai damfar da wani zamani ba wannan shine wato wai suna wannan kaga daga ji an bai an bai usuli na mutakallimu da ga to wannan ai daga mai koyo abin da bai ci koyi ba saboda haka mu galibi mun fi son in aka zo a irin wannan yanayi a dinga buga misali kawai suna kawai suna suna zaidu amru hindu aisha suna fatima shikenan suna ba kowa ya tafi rufa sunan sunan kirage sunan da aka kira kaza ka amsa to da shi ne alisma a wajen malamin nahu amma cewa yi ma'ana fi nafsi yi ghairu muktarin bisa ba da wannan shiga da zaka yi kan kawai wannan sai ka dade abinda suke magana wai sun da aisha kan kace zaidu ko muhammadu ko fatima akwai wani zamani a ciki zamani yanzu ko jiya ko kuma an ji ba babu da aka kaga kaga suna ne kenan eh a kwamitin da iya da ma'ana kuma a karan kansa ta amma dai duk wannan galibi malamai suna cewa za ka zo irin wannan tunda dai na hau dama misali za ka kawai za ka tarifi yi tarifi da misali kawai da sifa kawai kawai babu ka alfi'il fil lugha shi aka ce fi'ili a yare nafsul hadath shine haƙiƙanin faruwan abu alladhi yuhdithu al-fa'il wanda shi mai aikin yake fararwa min qiyami ko mutum a ce ya fara tsayuwa aw qu'udin ko zama aw nahawihi ma ko abin da kama da haka wannan shine al-fi'l al-fi'l shine al-hadath an fahimta shine wato faruwar abu wa fil istilah shi kuma a yare ma dalla ala ma'ana shi abin da yake nuna akan ma'ana fi nafsi akan kin kansa yana da ma'ana muqtarin muqtarin bi ahad al-azmina amma yana damfare da ɗaya daga cikin zamankan nan guda uku wato zamani guda uku shine abin da ya wuce abin da ake ciki yanzu da abin da zai faru a jima a talata guda uku mithl kataba ya rubuta a baya kenan yaktubu yana rubutawa ko zai rubuta oktob rubuta nan gaba kenan to wannan shi ma duk shekara za ka ka fahimta a wurin dan koyo ba duk ba zai gane ba saboda ka tafi kawai can wajen su masu nahawul wadi suka ce alfi'lu ma dalla ala huduthi amalin fi zamanin khas kawai ma dalla ala huduthi amalin fi zamanin khas shine abin da ke nuni akan faruwan wani aiki a wani zamani ke bantacce zamani ke bantacce ko dai zama al-madi abin da ya wuce a baya shine kataba din ko al-hadir abin da ake ciki a yanzu shine yaktubu yana rubutawa al-mustaqbal ko abin da zai faru nan gaba sayaktubu zai rubuta ko uktub rubuta yana da alamomi yanzu duk alamat ɗin shi ne zai zai kawo mana shi a nan saboda haka za mu je ba sai mun kawo alamomin alamomin wato suna ba sai dai alamomin fi'ili annabi muna magana kan fi'ili ne ko tunda za mu dan dade mu je wajen alamomin ba alamomin fi'ili galibi malamai suna kawo alamomi manya guda hudu duk in ka ga wasu abubuwa sun zo to abin da zai zo labudda a gaban su to fi'ili ne suna faɗan abubuwa manya guda hudu za ga idan mun yi shi a cikin ajurumiya da kuma mulatul iraq ajurumiya musamman shi ya kawo ma wannan alamomi din sosai yace in kaman qat qat a qad duk in kaga qad ta zo qafun dalun to labud da fi'ili ne zai zo ko da fi'il mudari ko fi'il madi qad aflaha almu'minun kaga fi'il madi qad ya'lamu Allahu almu'awwiqina minkum kaga wannan shi ma fi'il mudari sai dai a ta fuskan ma'ana qad galibi idan ta sa fi'il madi to yana nuna ta haƙiƙan ne da kuma tabbatarwa an fahimta qad jaa al-ustadh lalle yazo lalle tabbas yazo qad aflaha al-mu'minun lalle mu'mini sun rabauta amma idan yazo ita sa fi'il mudari mudari yaka bai da ma'anar rubba ana kiranta harfu taqlilin wa takthir so da dama ko kuma wani lokaci harfu taqlilin shine wani lokaci loto loto ko takfirin ko kuma so da dama ko kuma lokaci maka ji kawo kace ma kila qad yati bi wajhin ne zai iya zuwa zai iya zuwa da daruri wannan qad yati saboda fi'il mudari'i ne wannan amma aka samu wani wasu lokuta da yaka zo da ma'anar tahqiq kamar qad ya'lamu Allahu al-mu'awqina kaga wannan ai lalle ubangiji ya sani ba wai zai iya sani ba ai baka ai ubangiji ba ilimin sa ba wai kila kala bai tabbas an fahimta eh saboda ka kad yakan tar yakan duk in ka kad tazo a farko al'amari to duk abin da zo gaban to fi'ili ko da fi'il mudari ko fi'il ko fi'il madi yawa sai kuma wato sin da saufa wala aka kira taswif am taswif amma dai malamai suna babbantawa sun ce sin harfu tanfis harfu tanfis wa tawsi'i wato kamar alaman kaɗan numfasa kaɗan yalata abu ba wai a yanzu ne lalle biyu wanda ibn zaka zo da shi ba kamar sa aktu zan rubuta to shi kuma wannan yana in ka gansu kuma su kuma suna kasafi ne mudari ne baka cewa saja'a ka taba ji ba sa aflaha sai da ce sayati sawfa ya'ti Allahu bi qaumin fi'il mudari ne saboda wannan shi kuma sawfa shi sinin sa aktu lil mustaqbal ne al qarib abinda zaka yi amma da kurkusa zaka yi shi shi kuma saufa lil mustaqbal al ba'id za ka yi amma sai nan gaba da dan nisa kila saufa na na taswif da saufa da sannu da sannu ta ba wuce kake maka da sannu eh to wannan shine saufa shi kuma tanfis shi kuma wanda za ka yi shi amma ba da jimawa ba eh sai ka tasin zan yi wanka ne wataƙila nan da yan mintoci minti ɗaya za ka yi eh da sannu za ku sani eh ai ba dole ce a yanzu yanzu ba amma dai lalle za ku san nan gaba eh to yana shine saufa na taswif shi wannan tanfis shi wannan yana da alaka da da wani fi'li fi'l mudari yawa fi'l mudari a rika kiyayewa shi kaga an yana da alaka da fi'l madin da fi'l mudari duka qad ya'lamu Allah qad aflaha al-mu'minun kaga duka ya shiga amma shi sinun da saufa na tanfis suka tasa fi'l mudari an fahimta eh zai zai zo maka bayani saboda dai kar a yi nisa ne gara a samu a dinga samun fa'ida zaka sai zama mudari haske akan haske nuru ala nur ko sai kuma wato at-talab al-mushtaq duk in kaga wato an zo da wani fi'ili da wani fi'ili da ake bukatan kai wani abu sannan kuma shi lafazin da ake son ka zo aka zo maka da shi kai wani abu yayi ishtiqaqi an bantar shi daga wani daga asalin wato sunansa ko kuma asalin lafazinsa kalmarsa to wannan kaman izhab ai daga zahaba ya zahabu ne ko to kaga wannan yana nuna maka cewa da fi'ili ne shine at-talabul mushtaq an fahimta sai kuma wato ta'ul mutakallim shi kaga wannan yana alaka da fi'il fi'il amri ne at-talabul mushtaq da fi'il amri ne kawai izhab kul ta'al wannan afwan ba shi ba wannan daban kamar iqum qama yaqumu kaga wanda mushtaq ne min qama yaqumu qiyaman ko to sai ta'ul mutakallim shi kuma shi kuma yana alaka da fi'lu fi'lu madin shi kuma shi fi'lu madin ne kawai shine kamar zahabtu akaltu duk inda kaga ta'ul mutakallim ta zo to sunan da yazo gabanin sa kai abin da kalmar da ta zo gabanin sa to fi'li ne fi'li ko fi'li madi shi zahabtu akaltu da sauransu akalta galibi ta'ul mutakallim a dinki magana to mu je sai suna ko yanzu zai gaya maka alama alamatin sa sadaka ba sai mun yi riga malam masallaci ba sai al harfu harafi harafi fil lugha a yare shi tarfu shay shine gefen abu ka tsaratul jabal kaman gefen gefen wato dutse مثل قوله تعالى كان فلا الله تعالى ومن الناس من يعبد الله على حرف ana daga cikin mutane akwai da zaga yana bauta ma Allah ne a gaba ai ala tsaratin yana akan gaba wa janibi min addini wani gefe wani gefe na addinin sa bai koyi shiga ciki wani kullu fi silmi kafa aka ce amma shi yana na ala ala harfi ala tsarafi ai la yadkhulu fihi bi thabati wa tamakkun ba shiga cikin lamarin addini da tabbatarwa da kuma da tsaya da karfin sa da kafan sa baya yi wa fi istilah amma yare da nahwu shine ma la yadullu ala ma'na fi nafsi abinda shi bai da wani ma'ana a karan kansa sai in ka hada shi da wani abu wa inna ma yadullu ala ma'na ma ghairihi sai in ya bai fa'ida maka da ma'ana ce in ka jona shi da wata da wata kalma din mithl min lan in shi ma dai wannan kamar yadda muka faɗa duk usulubi ne na mutakallimuna wajen ta'arifi in kana so kawai ka tafi wajen wajen mai muhasil ira da yake cewa ma laysa lahu alama fa qis ala qawli takun alama kawai shi kenan harafi shine abin da bai da wata alama kaga ai ya gaya maka cewa a baya cewa da fi'ili da harafi ai suna da alamomin su wannan yana nuni zuwa ga kaza wannan yana nuni zuwa ga kaza shi kuma wannan yana nuni zuwa ga wato sunan kiranye ne in ka kira zai amsa ko ya haiwanin ko waye ko da batin ko waye kamar da dai mai lalu ba zai faɗa shi kuma duk suna sai aka zo ba baka da amanan ko yiwa wannan alama ce wujudiyya subutiyya shi kuma wannan alama ce adabiyya duk abin da kaga ba shi ba shi wata alama guda daya daya daya yau kaga ya zo hal in an lakin duk waɗannan abubuwa ba su ba su da alama guda daya daya daya da zaka ce kuma in suka sukan zo ne a sa su a jona su da wata kalma saboda su kawo wata fa'ala wanda ka kaga sun zama su ne harafi haka shi harafi a wurin waɗannan malaman na nahawu ba su ne alifin ba wani alimin babu walanka ba ba shi ake magana ba ana maganan harafi shine wani abin da in suka zo shi ba suna ba shi ba fi'ili ba to ya zama harafi duk abin da ba suna ba fi'ili ba to ya zama harafi shi a wajen malaman nahawu an fahimta to sai ce alamatul asma alamomin sunaye yanzu za mu shiga alamatul asma shine mu faɗa ba dama يتميز الاسم عن الفعل والحرف بعلامات خمس هي فعلي يا زما yana da bambanci da suna afwan suna yana da bambanci da fi'ili da harafi da wasu alamomi da yake da su manya guda biyar su ne aljar lafazin aljar lafazi na basarawa basuliyuna shi kuma alkhafdu lafazi ne kuma su kuma na yan kufiyuna an fahimta وهو الجر وهو تغيير تغيير في تغيير في اخر الاسم يقتضي كسره او ما ينوب عنها kun ji abin da ya faɗa shine wato wani canji da ake samu a ƙarshen suna din wanda ke hukunta kasara ku ƙara bincika ba alkhafdu shine na basaran ko ku shine na kufa
alkhafdu shine na kufa
shi shi alhariri ma junumiya alkufi ne alhamdu yake sa to shine basara to shi kuma aljaru aljaru shine basara shi kuma alhamdu shine alkufa na masha Allah sai wa huwa taghyiru fi fi akhir al-ismi sai wata shine canji da ake samu a ƙarshen suna yaqtadi kasratan wanda ke hukunta a samu kasra a ƙarshen suna din canjin amma kasra ake samu aw ma yanubu anha ko abin da wannan kasra shine asali kenan al-aslu in dai jarra ne to a ganshi da kasra alama sa kenan alama ce asliyan sa aw ma yanubu anha ko abin da yake zama wakili na kasra din idan kasran bata zo ba kamar me kamar misali a kaga in ka ce من محمد رسول الله إلى هرقل عظيم كسي من محمد كذا شو مثل كسي أما مثالي عند لا كسي محمد كسي مش أبو القاسم سكسي من أبي القاسم ما من أبي با من أبي القاسم من اللي يزما وكيلي نا كسر أورم شنو وانا ياهن أو تشيني توانا شيني آه سواء أكان عامل الجر حرفا أم مضافا أم تبعية yace to eh shi jarra din da zai zama abin da ya zama ya ya zama aikatau ya yi aikinsa da ya sabbaba jarra ɗin harafi ne zahiri ya zama harafi shi zama sanadiyan samun jarra ɗin ko mudafan ko saboda idafa ne jingina shi aka yi da wani abu au tabaiya ko kuma ta fuskan tawabi ne sifa ne ko abin da ya kama da su duka amil jarri ya zama harafi shine kace a a a lillahi kaga lamun din na harfin jarri ce lafzul jalala kuma gashi ta zama ta zama wannan lamun ya yi aiki akan wannan lafazin ya zama haifar da kasara karara me ya jawo wato shi lafzul jalala wato kasara shi wannan harafi din a wurin ko ya zama wato mudafun shine kamar abdullahi kaga harafin bai zo ba to amma tun da an jingina bawan zuwa ga ubangijinsa to sai zama allahi din nan dole zama ya da kasa wannan shi alama na mudafu ilayhi shi kuma wannan shi ma kaga jarra ne aw tabi'iyya ko kuma tabi'iyya ta fuskan wato shi ya zo ne ko yana bin wani wanda yake jarra ne a gabaninsa shi ne wanda yake bibitan wani abu mai jarra a gabaninsa kamar nan da ka ce bismillahi kaga nan ismi kaga suna ne majrun bil ba kaga harafi ya zo ko Allahi eh eh a wannan ai mudaf ne mudaf ne ismullahi ba suna a jigila suna zuwa ga Allah bane kaga wannan shine mudaf kalma wasali kasa arrahmani تبعية الرحيم تبعية سبب ده بسم الله كما بسم الرحمن ne ya zama kamar makofi ne na Allah a wurin can Ar-Rahman da Ar-Rahim saboda yana bir irabi ne na Allah inda zama Allah ne a wurin shi ma Ar-Rahman da Ar-Rahim zai zama inda ya zama Allah ne zama Ar-Rahman da Ar-Rahim amma tun da ya zama Allah shi za ka ga alhamdulillah kaga lamun din kasara ce wato harful jar ce sai zama Allah misali kasa to zama ar-rahman ar-rahim din yana bin Allah ne na kasuwa ya zama ya da kasara alhamdulillahi rabbi al'alamin ar-rahmani ar-rahimi maliki ka gani kaga duk wannan yana bin Allahu na farko ne ba duk tabi'iyya ne inda Allahu wasali sama yake da shi ko rufa to dole sai ka zama ya zama rabbu ya zama Allahu ya zama ya zama ar-rahman ar-rahim an fahimta kamar huwa Allahu Ar-Rahman Ar-Rahim misali kace huwa Allahu Ar-Rahman Ar-Rahim kace huwa Allahu kaga huwa Allahu ya zama shine wato ya ban ma auren kaga Ar-Rahman Ar-Rahim kaga mai yana bin wannan Allahu din ne kaga kace huwa Ar-Rahman ne kaga kace huwa Ar-Rahim ne ah yace to nan kaga ism majrun bil ba'i wa alam jarhi al-kasra adh-dhahira ko wato alama ta wata jarra din shine wato kasra da yake da ita Allah lafzul jala majrur bil idafa abin da ya jawo mishi samu suli kasa shine wato idafa wa alamatul jari alama kuma jarra din shine al kasra ta zo a bayyana ita ma ar-rahman ita kuma raham lafzul walida ar-rahman majrur abun jarra ne bit tabi'iyya saboda bibita lafzul Allah da yayi li'annahu na'tul na'tul lafzul jala saboda sufa ce sufa tauce ta lafazin ubangiji na Allah din lafzul jalala galibi malamai na aka ce lafazin Allahu Allahu wato wannan ladabi ba ka cewa Allahu majrur Allahu ya zama majrurun kuma sai a ce lafzul jalala ladabi ne wannan wannan wannan kin da baka halfiya na addini duk yayin da kaga masu addini suka yi rubutu ko a yaje sai kaga alama addini a wurin amma su shekarun suka zo kawai za ka ga suna ubangiji wani wani wani ɗiba kawai abin su a dinga ɗiba kawai ko a zo manzo Allah shi kansa ana wani Muhammad ana ba tarihi tarihi ke ba wani Muhammad hayatu Muhammad na haikal Muhammad Muhammad Muhammad sai yayi kaza wanda kaje mun ce sai annabi yayi kaza sai manzo Allah yayi kaza wannan shine wato masu halfiya ta addini wa alam jarji al kasra ar-rahim majrur bit tabi'iyya aidan لانه نعت اخر وعلم جره الكسرى wannan shi ma duk wato shi ma tabi'iyya shi ma sifa ce da yake sifanta lafzin jalala din alaman jarata shine alkasara akwai abin da bai kawo anan ba kamar ban gan shi ba amma za ka ga ina ga wani mai ajirmiya ya kawo shi ne dukhul huruful jarri alaihi bai kawo ko ko ya kawo ya kawo guda hudu ne ya kawo tanwini yanzu ya kawo kuma annida uku ya kawo qabulu an litarif ko bai kawo da qulu huruf al alayhi ba to kuma da haka a kawo shine duk yayin da kaga wannan shi ku kara shi duk yayin da kaga harful jar ya zo to din amma gashi ya kawo shi a gaba gashi ya kawo in ba al'asulu duk yayin da kaga harful jar ya zo shine wato ga abin da ya zo gaba suna ne an fahimta in ka ce ila sai ka ce ila suki daga suki suna ne ko da suna ko wakilin suna ilaihi ko ilaiha min kano kano suna ne ila kaduna kaduna suna ne shi ne dukkan hurufin jarri alaihi to sai tanwini ya kawo ina wurin eh na wurin na ƙarshe ne a to yayi yayi to shi kenan idan da masu ishkal ba komai muka zo sai mu tattauna a wurin wa huwa nunun za'ida tanwini yake ci tanwini shine nunun za'ida wata nuni ne da ake karawa sakina ake mata sukuni talhaqul al-akhir lafzan tana wato tulhaq wanda ake riskar da ita can karshe lafzan amma a lafazi la habban ba wai a rubuta ba rubuta ba shi za ka ga galibi asali su hukunce hukuncen tajwidin nan ai galibi larabci ne galibi larabci ne hukunce hukuncen tajwidi awwa ne kaɗan ba in ba zaɓin wujud ba so gunan da a ƙara gunan akan akan akan abin da ke laraba ba san da shi ba wanda yake hasiya ce ta qur'ani da ire-iren wanda za ka ga larabci ne eh shi za ka ga ba asali su alkitab da sima wake za ka ga ai ya kawo magana hukunce hukuncen tajwidin su kansu da ka tajwidi larabci ne wanda zai ce wai idan aka sabo to zai mutsa Allah eh tajwidi larabci ne akwai da abubuwa da yake sun karo wasu nazariya din daga baya eh daga baya sun karo wasu nazariya din har wasu abubuwa ba wajen wajen ilmul aswat din da su ji sanako wajen su siba wai ai wajen su ibn sina to ina ibn sina kafin qur'ani kuma kaga wanda ya shiga wani abu kuma wa huwa nunun za'ida sakinatun talhaqul akhir lafzan wanda take zuwa a ƙarshe a lafazi la haɓɓan ba a rubuce ba da ghairi tauki da ko ba ba wai ta saboda wai karfafa zace ne suke zuwa ba mithlu khalidun kaga akwai nuna karshe ko amma kaga ba a rubutawa eh qa'imun qalamun fa fi to kaga duk in kaga wannan to yana nan na kace wannan suna ne dan in kaga ana wani wani nuna sake nan karshe qalamun na tanwini tanwini in na nuna nuna sake na tanwini yake magana to wani alama ne na cewa wani abin suna ne eh ba za ka dinga ba za ka an ce ya akulon eh to wannan nunin na tafi da ce ba ba ba ba ba ta tanwini ba ce ta ta tafi da ce in ka ce ya akulan ya akulunna eh sai dai zama ka fa fi akhir kull ism min hadhihi al-asma nunun tunṭaq a ƙarshen kowace suna kowane suna a wannan sunaye akwai wata nunin tunṭaq da ake furtawa la tukaba ake furtawa ba a rubutawa وهي زائلة على بنية الكلمة قاري ne akan wato ginin kalma din sakina kuma ta da sukuni wala sai littafi kuma ba da ta tafkiri bace wala a fili yake ko sai annida daga cikin alamomin suna shine akwai wato shine da'i kira wa huwa wuqu'ul ismi huwa wuqu'ul ismi munada ba'da harfi nida shine a sami sunan wanda ake kira din bayan an zura harfin nida'i din مثل قوله تعالى to bai zo da misalin ba ya share ko amma dai can a cikin a cikin hashiya ya ce satu hud ina jin suna ila amma sun ce aya 91 ba aya 91 ba ba wata ba wata harfin da ya aure ko akwai a hud ne ko ko ba hud bane eh hud ne ce in ka ga shi yayi alama daya ka sauka zaka daya eh eh husar hul ne ina ganin kamar yana sai ce ne ya bunayyar kan ma'ana wala takum ma'al kafiri kaga ya bunayya bunayya haka suna ne kenan ya ake tsaya wajen in zaka tsaya wajen ya bunayyar ka zaka tsaya wajen irkab din ya zaka tsaya tajwidi eh a'a wannan wucewa kenan in zaka tsaya ya bunayya yarkab sannan ka in ka dawo kuma irkab ma'ana sai ka wuce ka ce ka abin shi wannan ka'idoji ne wani lokaci a rika kulawa da su kwarai da gaske shi in zaka wuce zaka wuce ya bunayya yarkab ma'ana in kuma misali ko misali numfashinka ya dan dauke ko kuma atishawa na nema ta kama ka sai ka sauri ka tsaya kan bawo ka ya bunayyar kab 90 da suka ce ai na duba babu babu babu ina ganin wannan eh sai kuma wakila ya arzi bil aiba ake ko ya shu'aibu ne ke akwai ya shu'aibu a wurin eh 90 da eh me yace qalu ya shu'aibu ma nafqahu kathiran 90 da ne wannan to ya qalu ya shu'aibu to kaga yayi shu'aibu kaga ya zama suna eh kuma kaga wannan ya bunayya kaga ya zama suna ya arzi bil aiba ake wa ya sama kaga wannan shi ma duk suna ne sama'u suna ne arzu suna ne aqli'i sai kuma qauluna fadin mu mithl qaulina ay bunayya ya ya ya ta shine ay bunayya ay bunayya wannan kaga linida alqarim ne wanda yake kusa da kai kaga kaga in ka baka cewa ay wanda ke nisa ba ay ay ba zai iya baka dawa ba ya shine zaka daga daga daga murya amma ay ay bunayya ayyara kuma yana nuna istihdafi da kuma tausasawa da kuma lokaci na dabi kamar yadda aka ji mala'iku da suke da Allah ta'ala ya aiko su za su rubuta dan adam da Allah ta'ala ya zai halice shi a cikin mahaifansa da sai ayi rab a zakarun aw unsa ayi rab shaqiyun am sa'id kaga akwai wani ladabi tare da falan ai ai da ai bunayya i'mali salihan yake iyata ki aiki na gari ai bunayya kaga bunayya zama suna kenan saboda haka daga cikin alama ta suna shine wato a sami wato ya zo bayan nida bayan harfin nida shine wuqu' al-ismi munada al-ismi munada ba'da harfi nida shine wato ya zama sunan ya zo an kira shine wato ya zo bayan harfin nida ne fa'ida hurufun nida akwai a akwai a akwai ai akwai ai akwai ya akwai aya akwai haya akwai wa wannan fa'ida ce to mun ba da samun ɗaya ko to yanzu wannan da waɗannan harfin ne daɗin a yi ƙoƙari a je a gano duk a yaushe ake faɗin su ku je duk inda aka yi galibi in kun je ku duba irin su muktar suha na na na na na na shi za ku gaji suna kawo wannan ko muku duwa abinda ba su kawo kuma ku ƙara duwa sargowar ragowar da tafai na kasa na kamus kamus da muke da shi na larabci ba wani zamani ba galibi na zamani so lokaci zai gama anan suke tsayawa kawai akai wannan zai kuma yana da muhimmanci kwarai da gaske saboda mutum ya zama yana amfani da su a yanda ya kamata ya amfani da su قد تدخل حروف فائدة تبيكما قد تدخل حروف النداء على ما ليس اسما أنا إيه سامو لوتو لوتو أما wannan cewa wuqu'ul ismi munadan ba'da harfi nida'i ya zama sunan ya zo an kira shi bayan harfin nida'i wannan alal akthariya akai amma a nawadirul ahwal ana iya samun ya zama harfin da'i ya shiga abin da ke ba ma suna ba kaman qila dukhulil janna qala ya laita qaumi ya'lamun kaga laita nan ba suna ne ba ko sai kaga ana iya samun wannan wa mithlu qira'atil kisa'i kaman kuma qira'in kisa'i yayi a wannan na ala yasjudu lillahi alladhi yukhrijul khaba'a fi samawati wal ardi suratu suratu naml kenan a Ruqani naml ne suratu naml kaga sai ya karanta da ala yasjudu akwai alla yasjudu bi takhfifil lam a karanta da ala shi lamu din ayi mata wato kada mata shadda shi takhfif kaga shi ai gashi yazo yazo ala yasjudu ko usjudu kuma ai wannan fi'ili ne an fahimta yawa wadkhulu ya ala fi'l al-amr an fahimci wannan daga ma nasu ya ya dan yi dubu eh a abinda ake magana kaga ai akwai Allah Allah yasjudu to shi kisa'i da yazo wannan yasjudu din sai ya zama a bai da alaka da yasjudu din sai ya zama wani tani da ici ici Allah din sai ya bari shi ala sai ce ya ta zama tani da ici zama usjudu kuma shine asalin ala ya usjudu haka abin usjudu lillahi haka kisa'i ya karanta kisa'i babban malami ne na nahawu kuma malami na karatu na wannan dalibi ne ga Hamza Azayyat a kai eh Hamza Hamza ibn Habib Azayyat ko eh ودخول يا على فعل الامر انا اسم الله ya shiga cikin fi'il al-amri ودخول kaga yana ya an yi takhfif al-lam din da kuma ya zama ya in ta shiga cikin fi'il al-amri na usjudu walin nahawiyyin fihi takhrijani malaman nahwu sun ta kokari yadda za su fitar da wannan a fuskar al-irabance an ta kai ruwa an kai madi to in ta tabbata zuwa ga manzala kaga dole a san yadda za a yi dai a bada mafita ko ahaduhuma na farko anna ya laysa lin nida'i wasu kace ya din ba ta nida'i bace ba inda ma shi harfu tanbih wannan ya li tanbih ne wannan farko kenan wasani na biyu anna halin nida'i cewa ta nida'i ce wal munada amma wannan aka kira din ismun mahbufun yuqaddaru bi ma yunasibu siyaqi amma an kiyasta ne sai a kiyasta ne ya din an share an share wato an share wato wannan din shi munada din eh kamar ce ya nasu usjudu lillahi kamar yana wa'azi ne ya nas ko kuma ya zama ya dun litanbihi ne ya zama litanbihi ne haka to ba za a yi takdiri ba in kuma ya zama akwai na nida'i ne sai zama to akwai ismun mahbufun ne yuqaddaru bima yunasibu siyaq ababakar ta'al kaga ai ya ababakar ka share shi kaman wannan wajen addu'a rabbana faghfir lana dhunubana wa ya rabbana ba wa ya rabbana ba wannan sha'a ana ana sharewa a umari ana share shi haka ma a in kana ruko kana addu'a ana sharewa iltimasi ma wajen masu balaga su ma dardu ne na falaf din shi ma duka ana iya sharewa sai na hudu qabulu al litta'rif duk abin da kaga yana karban ta'arifi to galibin al'amari in ba nadiran ba wannan shi ma suna ne sawawun a kayan ma'arifa sawawun ma'arifa ne wannan mitlu al-ghulamu al-faras daga wannan ma'arifa ne amkanar za'ida ko ƙari aka yi kama al-fadl al-hasan al-harif wannan wata magana ce la'annaha ma'arif bil alamiyya saboda ai kaga al-fadl al-hasan al-harif anan su asalin su ai ba su ba sa bukatar wani aldalam saboda su din sun zama ma'arifai saboda kiranye alamiyyan sun da suke da su ka an fahimci maganar in kaga Hassan ai ba sai ka ce mishi Al-Hassan ba kana cewa Hassan ya san sunansa ne alam ne amma ka ce alim da lamu ne ya zama za'ir ne saboda karfa dai kawai wannan lafazi din an fahimta saboda asalin sa da alamiyan su falam tufidha al ta'rifan wannan alim ba ta kara mata wani ta'rifi ba sai dai karfa magana karfa kawai suna wa yara ba'd nuhati to amma dai wasu daga cikin malaman larabci suna ganin cewa annaha tadkhulu ala al-fi'l al-mudari ittiraran ana iya samun wato alzalamu ya shiga cikin fi'il mudari'i in an shiga halin tilas a hali na kunci aw takunu ismu mawsulin bi ma'ana alladhi ko kuma ta zama al din da ma'anan alladhi ismu mawsul je ma'anan ta alladhi min zalika qawli al-farazdaq misali haka shine fadin farazdaq ma anta bil hakami bil hakami turba hukumatu wala lal wala al-asili wala bir ra'yi wal jadal farazdaq sai daga cikin da shi da jarir suna da wani tatakurza da suka yi gaskiya za mu samu lokaci adabin nan shi ma a karanta shi farazdak da jarir farazdak da jarir a lokacin banu umayya suka yi rayuwa to akwai dauki ba da suke dinga yi tsakanin su kowa sai yana jin kowa wajen wajen waka waƙoƙi ne masu daɗi ba wallahi waƙoƙi ne wanda ke mu san da muke karantawa mun ji daɗin waƙoƙin nan saboda ka kowa na ga alfahari ka san kuma zuciya kan sa alfahari kowa na alfahari da gidansu da wai in ya gama sai ya ce to ulaika aba'i faji'ni bi mithlihim idza jama'atna ya jariru majami'u ce to ga ya iyaye na inna alladhi samaka samaa banalana baitan da a'imuhu azzu wa aqwal wanda ya gina sama fito mu ya gina ba da kake gani a in kaji yana tsakanin akwai rigingimu in aka gama ka ga kamar ba za a iya zagi shi ba zai zo shi wannan ya fara zagi shi ya fara zagi shi ya fara zagi shi abu ba kanta to shine anan daga ciki ake yake cewa ma anta bil hakami turba hukumatu wato kai kai dai ba ba kai kai ba mai hukunci ne mai adalci ba da wanda za a yarda da hukuncin sa kaga na sai ta at-turba aka addala mu ko kun kun ga inda aka addala mu asali ta kamata ma anta bil hakami turba hukumatu amma sai ce at-turba hukumatu walal asili kai kuma ba dan asali bane wala zan ra'ayi kai kuma ba wani ra'ayi kake ci mai karfi ba wal jadali kai kuma ba wai mutum ne da aka baka iya magana ba iya ji dadi ba fa adkhala al al fi'l mudari turba sai ya shigar da wata fi'l mudari al a cikin fi'l mudari na turba wannan suka ce ittirara ake kawo shi ittirara ake kawo shi ko kuma da ma'anar allazi ai ma anta bil hakamin ladhi turba hukumatu an fahimta al-lamu anan din ko wannan kana da wato wajahi takhriji guda biyu da malaman nahwu suka yi ko da sai alul lamun din nan wannan ta shiga cikin fi'il mudari ittirara saboda kaga idan muka ce yanzu al qabulu al alul lamun alama na suna wannan sai ya zama al akthariya kenan amma kuma alal nawadir ala nawadir al ahwal ana iya samu kuma ya shiga fi'il mudari ittiraran ko kuma nadir ko kuma ya zama wannan alul lamun din mu ce ba ta ma'arifa ba ce ta mausuliya ce a kan faɗin yaren larab wasu daga cikin larabawa kagan sai ma anta bil hakamil bil hakamil turza ai ma anta bil hakamil ladhi turza hukumatu an fahimci maganar ko fa'ida to lokacin ya fara haramu ko mala ya ce fa'ida a tattukulabu lamu'al niman fi lokaci tsayi wannan fa'ida ce baka akwai kabila ta tsayi larabawa suke ce to su sukan canja alif da lamun ɗin ma'arifan nan ya zama mimun fayu ƙalu am badalin alka ce am min zalika kaular rasulun sassan daga cikin haka shine faɗin manzo Allah sassan a cikin hadisi laisa minin birin siyamu fi safar wannan saboda wanda ya zo masa ba kawai da ya zo masa yana da ciwo na kabila ce sau da haka sai ya zama minin birin minin birin ai minal birri ai laisa minal birri asiyamu fi safar kaga a kawo am da am da am a wajeje guda uku wajen albir asiyam asafar an fahimta to wannan in ka ga wannan to wannan ba za ka ce wai ba larabci bane ba domin su masu yare kamar da ta faɗa hujja ne akan ka'ida su su hasali ma suna daga cikin tsayu suna daga cikin waɗanda larabawa suke damuwa da ma yaran su kwarai daga saboda yadda suke da fasaha yin zance wannan ba shi ne kadai abin da tsayu suka suka sassaba ba akwai kamar misali irin suka canza inda muke cewa radiya faniya baqiya su ce fana baqa raba haka suke faɗa sai su ci takalibin ita ita wato su mai da shi zama wasu sama kai a wurin haka to da larabci akwai wannan wasu za ga suka yi takalibin ta'un ta zama fa'un wani lokaci kamar wanda ya sauka a cikin qur'ani wa fumiha ai ma'anahu wa fumiha eh wannan ba yaran ba sani ba ko yaran sai unce amma dai ya kan zura irin wannan saboda in an zo irin wannan to ba a cewa yanzu da ka zo in kai kana sharhi misali mukaddar Hausa ne yace to wannan ala lugati ahli zakzak kawai sai ka wuce eh a yaren zazzagawa ke na wannan sai a wuce eh ba za a zo a ce bayan zazzagawa su zazzagawa su su gwarawa ne ba saboda wai ba sa jinsi suna cewa mata na ne a yaren su ne haka Allah yi su ba kuma zaman su ne da ba zaman su ne da gwara ba kamar da suke faɗa a saboda in ka shiga cikin cikin cikin asalin cikin cikin ganuwan su ba su aikin su da kowa ba ko haka suke bari abin su ba kuma sa cewa yayin da za su ba sa kawo wannan wannan radin ta da ke nuna mace kofar sai da mu ce kofar haka kuma kuma muke rubuta rubuce kofar dofa haka za ka rubuta kofan koyan bana kofar kibo ni ma ne yanzu zai zo na saba kofar kaza kofar kaza ba ba sa kofar su duk kofar muke cewa mu so da ire-iren wanda za ga duk wanda zazzakanci ne kuma kowanne aka je wataƙila dai abin da za a ce shi ne banda abin da wato wannan yanayin sabo ne sa aka aka kuma ana faɗan shi kamar fa a ce haka wani abu shi ma da wannan sai an yi sai an duba kuma a gani in haka hausawa suke asalin su shikenan dan wani lokaci zai ga sai ga an zo ana wani kafafa amma sai ga asalin ma za ga wani lokaci muna ma irin jar dariya ko kuma su ba da su sakwatawa zuwa wasu ta wani amma kuma sai ga asalin hausan shi ne asali kamar lafazin aure asalin sa amri ne ba asalin sa amri ne dan daga daga anan aka samu amarya da amari sau haka amre ne yadda mutane da rike faɗa shi ne asalin kiyaci to amma kuma yanzu baka cewa za aure da cewa aure yanzu kuskure muka saboda sama'i diya ne an gina shi akan sauki su kuma mutane yanzu da su ba su da wani sauƙin nan sau haka mu ma da kuce aure yayi amma su ma sun ce amre kuma an rubuta ba za ka ce wani a share shi a cire wani ɗan ɗin a ce a bai da shi yiwu ba a sai ka ce sai ka ce a wannan yare ne a wurin su haka galibi mu hausawa duk abin da yake akwai ƴan a wajen to mukan so mu canza shi saboda kamar yana mana wuya ne mu sani ba kamar kyamari kyaure kyamre ne ai sai mu ce kyamari to wannan yana da kyau sosan da sai ku rika kulawa da wadannan abubuwan na wani lokaci da ka sai an cika baki muna ce makanawa kafin kafin kafa biyu ke ba ba ba su masu ne ma hujja ba kwarkwata ba da yawa zaka yanzu kana sun cika baki a jarida da waye da yake sun yi ta abu sai ta magana cewa su ai yaran su ne su ne asalin Hausa wanda suka fara yin rubutu a hausa ba kanawa ba ne su abakar imam ne sai zazzagawa abakar imam kuma ba katsine ne daga katsinawa sai zazzagawa suke rubutu da can na hausa gaskiya ma tana hausa ba tana zare ne ba gaskiya population a can tana tana can ne kuma kaje kalmo ga jari za ga ai ba yare ba yaren kano ne kadai ba za ga hal abubuwa za ga ho ho ho ho kananci ne a ho ho ta mu juna ai ba kananci bane ba ba kananci bane ta ma yanzu da yake kaga su sun da biyu ke suka zo suka fara abubuwa kuma sun yi juyin mulki sai yanzu an yi juyin mulki a ya ya a sosai ba sosai mantawa ne ya kuma kamata a takayi shi ba al-isnadu ila al-ismi ko kuma dai kan cika baki ba sai a abin nan amma dai hadithi ne mashhur al-isnadu ila ila al-ismi wato isnadi zuwa ga suna wa huwa an yin saba ila ismi hukumun tahsul bihi al-fa'ida at-tamma in aka ce al-isnad aw anan ba shi ne ibafa ba amma dai kusan ma'anar su ya yare al-isnad al-ibafa ma'anar su daya amma su anan abin da ake magana shine ka danganta ma suna wani hukunci wanda za a samu fa'ida cikakkiya a danganta wannan da ka masa danganta wannan da ka masa sawa kana al-musnad isman shi wannan da ka danganta ma wannan suna din shi ma suna ne dan uwansa mithlu khalidun akhuka khalid dan uwanka kaga akhuka ai suna ne shi ma an fi'ilan ko kuma ko kuma fi'ili ne mithlu qama khalidun khalid ya mingi haka danganta mishi kewa amma kuma kaga akwai fa'ida tamma ku rike wannan fa'ida tamma am jumla ko kuma jumla ce mithlu alhadiqa ashjaruha aliya wato itatuwanta suna da suna da wato tsawo kaga wannan duka al-isnad ne amma al-isnad alladhi afada al-fa'idata tamma wannan shi ne mabaci da al-idafa shi al-idafa lam yufid fa'idatan tamma wa inna mastufida min minhu ma'anan mufadan kawai an an fahimci cewa an danganta rububiyya ne zuwa ga Allah amma ba ai magana akai ba ba magana akai ba shi kuma wannan kaga ka ce qama khalidun magana kai fa'ida tamma kalamun ne mufid shi ma khalidun akhuka wannan wato ka danganta mishi wato ga dan uwansa khalin akhuka alhadiqatu ashjaruha aliya wa yutabaru alisnadu aqwa alamat alasma shi ma kuma alisnad wato shine wato dukhulu huruf aljarri ai ku kashi kun ce da kun ce alisnad alisim da ni abin da na faɗa dukhulu huruf aljarri alayhi kai kuma ka ce alisnad
malam da bambanci ba ne da na da da dan bambanci amma dai sai ku kara shi wa yutabar isnad shi isnadi ne anan ya zama an danganta ma suna wani hukunci wanda ke fa'idantar fa'ida cikakkiya to wannan min yu'tabaru aqwa alamat al-asma yana daga cikin wato alamomin suna mafi girma mafi karfi eh eh shi to shi duk zaka iya karawa eh galibi galibi eh, wallahi in ka zama suna da dai mu ba za mu ce ala har suna suna rantsewa da da wanda ba Allah ba amma dai wallahi kaga suna ne wannan Na akwai huruful qasm qasm duk wanda zaka iya karawa ai za haka abin yake eh sunan sun kawo ne saboda sai ya faɗi abin da mutum zai iya zai iya wannan daga cikin abin da tsayin suke yi shine siraba a cikin siraba ai ana karanta makaranta na karantawa eh su mai da sani zama zayyin to daga wani lokaci yayi ko sauran tisha menene sauran tisha
takwas muka yi fa takwas muka yi haka eh ya yi nan muka yi bari mu gani ai ai mun dan fafata ku ta ba laifi insha Allah eh ai a- a- abin da aka samu an samu insha Allah da na so in je mu- ai mu je mu kai har har kanawa akwatuwa na'am na'am wal kalim wal kalim eh eh, shi alkalim shi ne abin da yake hau- ya hauhawa ne da kalmomi guda uku ya fa'idantar ko ban fa'idantar ba inda ya kai kalmomi guda uku ya zama alkalim shi kuma alkalam shi kalmomi ne guda biyu kuma ya fa'idantar shi albusan da bilin wannan kalam amma ba kalim bane su kuma shi kuma alkalim ana iya samun ya fa'idantar amma ya fara da kalma guda uku yawwa kaman a a a a- wannan kace akala zaidun tufaha kaga wannan ai guda uku ne kaga wannan kalam ne kuma kalim ne kuma kana iya ka ce in jaa zaidun kaga wannan ka- kalmomi ne guda uku amma kuma ba kalam bane saboda bai fa'idantar ba to ana tsammani ana buƙatar kawo wani mai amsa magana magana taka a ji duba insha Allah Mm. na'am eh al- aljar aljar shine wato duk abin da ke gadar da wato a ƙarshen shi wannan suna din kaga wasali kasa a asali kenan ko wasali kasa ko abin da ke wakiltar wasali kasa yawwa kaman ka ce a'udhu billahi kaga wannan wasali kasa ya- to me ya jawo shi wannan ba wannan alhamdulillahi me ya jawo shi wasali kasa shine wajen lamun da bismillahi me ya jawo shi wasali kasa saboda wannan ibafa din na'am a hurufin da suna da yawa ai yana da yawa eh insha Allah wani lokaci ai yanzu muka fara kajin shi zai zama kamar a ce kisa eh yawa kamar ka ce kasara kawai eh eh shine dai abin da bai sauki za a gani shine shine dai asalin alamar ta asali an ba wanda yake niya- niyabiya ba to insha Allah ai shikenan ko to abin da baka da Allah ya ba mu lada abin da baka sarrafa Allah ya fi mana صلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على الحمد لله رب العالمين ما شاء الله